قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala ke ja rayuwar mai kama wannan yini mai tarin albarka yini juma'a wanda yau wata na rabinu istani wata na hudu a musulunci iya da kwanaki guda goma sha tara sha tara ga watan hudun musulunci shekaran hijira yau dubu da dari hudu da arba'in da biyar uku ga watan sha daya miladiya dubu biyu da ishirin da uku barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda yake daura da gidan sanata muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da muke bibiya a wannan masallaci kuma a duk mako-mako kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin suratu yusuf alaihi salam a darasin da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha biyar a wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha shida a ita dai wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan sura insha Allah alarama bismillah waja'u ala kamisihi bidami kuma waja'u abahu وجاءوا أباهم عشاء يبكون na'am قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
a makon da ya gabata ƙur'ani ya ba mu labarin yadda suka yi mitin a junansu su ikiyotu yusuf alaihi salam suka yi ittifaki akan a jefa shi rijiya kuma wannan ita ce magana da suka tsayo a kanta kuma suka zartar da abin da suka yi suka samu rijiya algayabatul jub rijiya mai zurfi shine alqa'arul ba'id wanda zurfinta iya da tsawo ƙasa suka jefa annabi yusuf alaihi salam a ciki a lokacin sai allah ta'ala ya turo mala'ika jibril alaihi salam shi ne wa auhaina ilaihi latunabbi annahum bi amrihim haza aka ce yusuf ka yi haƙuri za ka ba su labari duk abin da ya faru daga barowan gida da su da kaza da kaza da kaza da kaza har zuwa a jefa ka a rijiyar nan akwai ran da za ka ba su labari wannan Allah ne yake bawa Yusuf alaihissalam haƙuri ya turo Jibril alaihissalam ya masa wannan wasiya ka yi haƙuri ba abin da zai faru ba za ka mutu ba kuma ba za ka tozarta ba kuma dukkan wani abu na ci gaba da ɗaukaka sai Allah ya danka mashi hannunka ka yi haƙuri akwai ran da za ka ba su labari shi ne wa auhaina ilaihim latunabbi annahum bi amrihim haza duk abin da suka yi nan za ka a zaune suna durkushi a gabanka kana kan kujera za ka ba su labari wa hum la yashurun a lokacin da ba su yi aune ba an fahimta wannan shine inda muka tsaya makon da ya gabata to Allah ta'ala sai yake cewa ga sunan sun dawo bayan sun zartar da abin da suka yi sun jefa shi cikin rijiya to ga sunan ka kaddara idan ka iya nuna masu sun dawo sun tunkaro gida kuma za a zo a samu baba a san irin abin da za a faɗa masa sai Allah ta'ala ke cewa ja'u abahum na'isha an yabaku suka zo zuwa ga mahaifinsu isha ai waqatu isha lokacin sallar isha ai zulmatu isha'in lokacin da dare ya fara yi gari ya fara duhu yi suka zafi wannan lokaci suka zo yabakun kowa iya kuka a cikinsu dama mitin aka yi aiki ko ba haka bane an yi meeting an tattauna to ga yanda za a yi ga wanda zai fara magana in wanda ya fara magana wanda ya sa kuka shi ma wanda ya sa kuka ko kuma wanda ya tsaya kofar gida ma ki shigo sai an shigo da shi an fahimta aka dai yi wannan meeting din aka tattauna ga yanda za a yi shine waja'u abahum isha ne bako ai ja'u fi zulmatil isha li yakuna ahara ala al-i'tizar bil karim domin wannan lokacin zai fi daidai da bada uzuri ba za a ga fiskarsu ba kasan idan mutum iya so ya yi magudi to iya so duhu ya yi ko ba kama ne ya sa barayi ma sun fi amfani da duhu a yi domin da wahala ka gane mutum zahirinsa in duhu ya shiga matukar ba a kusa da kai yake ba to fisakunsu inda rana ne za a fi gane saƙon zuciyarsu a fiskarsu dama ba haushe iya cewa labarin zuciya a tambayi fiska ko? to amma sai suka yi dibara da yake masu ilimi ne sai suka zaɓi lokacin da duhu ya fara yi maganar za a ji amma ba za a ga fiskar ba saƙon da fiskar ta ɓoye ba za a gan shi ba amma za a ji sautin abin da baki yake furtawa an fahimta wannan malaman tafsiri suka ba da wannan suka yi wani istinbadi din sun zaɓi wannan lokaci suka zo domin samu su samu ba da hanzari su ba da hanzarin da za a karɓe su da wuri ba tare da an gane manufarsu a lokaci ɗai ba shi ne ja'u a bahun isha'an yabakun suka zo lokacin sallar isha kowa iya kuka ayyata baka suna ƙoƙarin ƙirƙiro kuka kowa iya kuka da idonsa warawa an na yaƙu cewa annabi yaƙu ba alaihi salam an ce lamma sami'a siyahatahum kharaja ilaihi lokacin da suka zo ƙofar gida ana ta kuka sai ya fito da ya ji motsin dawarsu da hayaniya sai ya fito ƙobar gida me ya faru me ya faru farkon abin da ya fara cewa ina yusuf yake to amsar da za su bai shi ne suka ce kalu ya abada suka ce ya mahaifin kun ga girmamawa ke ya sa ƙur'ani iya tafiya da dukkan ilimin rayuwa gaba ɗaya ilimi na Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce kada a yi kaza ilimi na ladabi ƙwar'ani na tafiya da shi ilimi na ibada ga abin da ake so kai a lokacin da ake so kai a kuma gun da ake so kai har ta ilimi na zamantakewa wanda ake ce masu almu'amala wanda ake koyan al'akala'ul hasana to ƙwar'ani a cike ke da irin wannan sabo kaga sun zo amma buɗe bakinsu ke suka ce ya abana da girmamawa bil ijilali wal ikram suka girmama shi domin shi mahaifinsu kuma wajibin ɗa mai neman albarka ya girmama mahaifinsa ƙaunan wa fi'ilan maganarsa da aiki ya zamto akwai girmama mahaifinsa a ciki matuƙar iya neman albarkar rayuwar shi ana fahimta suka ce ya abana ya baba inna zahabna nastabiqu cewa mu mun tafi muna gasa nastabiqu daga musabaka ne musabaka shine tserereniya an gane ko ayi gasa a gawa zai fara zuwa na daya wa zai fara tserewa akwai musabaka akwai munafasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun munafasa sun ce ita ce gasa ta aikin alkhairi gasan haddace alqur'ani gasar nagarta gasar gina alkhairi gasar kaza gasar kaza gasar neman lahira amma ita musabaka har ta duniya ma tana shigowa ko yawa za a samu kujeran maka za a samu mota za a samu kaza ka gan ba samu ikilasi ba duniya sai ta shigo a lokacin amma munafasa kalma ce take nuna gasa domin neman lahira an fahimta to suka zo wajen babansu na stabi suka ce mun kasance muna tserere ne baba mun sa wani hu da target dinmu wane a zabin dokuna ko ababen hawan muna tsere muna gasan tsere shine inna zahabna nastabiqu idan mun fita jeji dama muna koyan harbi muna ah, koyan sukuwa muna kaza muna kaza to muna wannan gasa a junanmu wa tarakana yusuf inda mata'ina sai muka bar yusuf alaihi salam a wa- a wajajen kayanmu inda thiyabina gun tufafinmu da muka kwabe da yan takalmanmu da yan sandunanmu haka sai muka tattara muka ajiye su gu daya sai yusuf ya zauna a gunsu da muka ya shigalci da wannan kaya kamar iya gadin su mu kuma sai muka tafi muna kokarin gasa da junanmu wa zai fara kaza wa zai fara kaza shine shine suke cewa a, inna zahabna nastabiqu wa tarakana yusufa inda mata'ina muka bar yusuf alaihi salam a gun kayan mu yake a, na tarama wa na tadaddal muna koyan harbi ko muna tserere ne mu je mu dawo a wannan harbi kin da saka wata wata nisa a sa wani abu da target a cewa zai fara kafa shi duk irin wannan wasannin muke ga Yusuf alaihi salam ko mun bar shi a gun kaya to muna can baba muna wannan guje-guje namu mun shagalta da wannan guje-guje fa akalahu dhi'ba ko sai kura ta zo ta cinye shi baba wannan shine abin da ya faru dama ai can ya ce wa akafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun yace ina jin tsoro kar na ba ku shi ku tafi ku shagalta da wasu abubuwan ku kura ta zo da cinye shi annabawa sarakan hangen nesa gina an fahimta wannan yana firasa kenan imma ba wahayi bane akwai firasatul mu'min hange mai kyau da kuma Allah zai iya tabbatar da shi yace ga tsoron da nake ji kuma tsoron da yake ji kuma hakan ne fa sun ce baba mun kasance muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza kawai shikenan sai kura ta zo cinye shi amma baba wa ma anta bi mu'minin lana wallahi baba mu dai ba za ka gaskata mu ba al-iman ana at-tasdiq kenan wa ma anta bi musaddiqin lana cewa ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiqina ko da gaskiyar muke faɗa ba ba za ka gaskata mu ba ko da gaskiyar muke faɗa ba ba ba za ka gaskata mu ba wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin baba wannan al'amarin da muke faɗa ma ko da gaskiyar ce baba to mu kam muna ganin ba za ka gaskata mu ba ba za ka yi da abin da za mu ce ba Ki ne wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin an fahimta ko da gaskiyar muke faɗa baba ba za ka gaskata mu ba indaka littihamila domin dama kana tuhumar mu ai kana cewa kaza kar mu sake kar mu sake kar mu sake kuma abu na biyu li muhabbatika bi yusuf domin tsananin san da kake yi yusuf ba za ka gaskata mu ba fa kaifa wa anta tasi'a zannabina ai mun tabbatar kawai zaka muna zaka gare mu ne ba kaga magana aka faɗa amma ake kare ta ba a so a bude kofar dama ba a so a bude kofar zaton ke suka ce ai baba ko gaskiyar muke faɗa to mu mun san gaskiyar nan ba za ta karɓa gun gawa balanta na ma kuma ba ita bace ko daga nan me faru
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
Allah ya ce bayan sun faɗi wannan uzurin a gaban mahaifinsu baba gashi gashi gashi gashi gashi sai Allah ya ce wa ja'u ala kamisi bidamin kadhib he suka zo dama an ba kuma ta ba mun ce he da sa kwabe rigarsa an gane ko sannan suka jefa shi rijiya ba riga a jikinsa to wannan rigar he suka ɗauko ta he suka samu jini na dabba suka yanka dabba suka zubawa rigar suka cakuɗa ta da jini sai suka taho da rigar suka kawo mahaifinsu ita wai ya zama shaida ce ai tunda tunda ga riga ko da ke ita riga tana da tasiri wajen wajen fahimtar waye kashe kai ko tunda na kwanan nan ma ba da riga suka kama shi ba wanda aka samu ta'addanci kisan kai a jiga da bari an ce ai rigar aka gano ta zace sannan aka gane shi ne kashe mata saboda ka su ma sai suka taho da wannan riga domin ta zama shaida cewa ai abin da suke faɗa gaskiya ne shine waja'u ala kamisi bidamin kadhib ay bidamin innahu lam yakun dam yusuf alaihi salam an ce bidamin kadhib domin jinin ba na yusuf bane an fahimta jini da ba na yusuf ba kullum ina so mu koyi ladabin magana game da annabawa karkace suka zo da jinin ƙarya a ba ladabi ana amma suka zo da jinin da ba jinin annabi yusuf bane shikenan haka Allah ya faɗa domin maganar da zaka faɗa musu ba daidai take ka faɗa magana da kada yan uwanka ba manyan mutane ne ana cewa annabawa ne hasali ma Allah ya gafarta musu kuma duk aljanna ne Allah ya sako kissa ne domin ta zama izina gare mu irin abubuwan da yake faruwa to mu san dama can ya faru ko mu san irin ya zami welcoming din sa in yazo wannan shine kawai makasudin kawo kissa amma ba dan an ka kissa ba kar ga laifin su ko a musu kaza ko a ce ba su kyauta ba izinar da dirasat din ake so a dauka an fahimta da kuma irin abin da Allah ya so ya tabbata dole ya tabbata bayan da za a yi annabi yusuf alaihi salam suka zo da jinin da ba nasa ba shine wa jawo ala kamisi bi damin kari wa fi qissa a wata qissar an ce annahum lakhatu al kamis bi damin sun samu wata dabba sun yanka sun cakuɗa wannan riga da wannan jini amma wallam yashqu rigar ba a yaga ta ba rigar aka zare haka kawai sai aka zuba mata jini an fahimta kuma an ce kura ce da cinye sun mata sayayya ga basira ta bata ana wakala yaqub alaihi salam annabi yaqub alaihi salam yace kaifa akalahu zib wa lam yashqa kamis ta ya kura za ta cinye shi kuma bata yaga rigar ba wannan wace irin kura ce kawai ta kwabewa mutum riga ta cinye shi ko ya ga babu rigar kaga tun daga nan ma akwai alamar tambaya ke daga nan fattahama sai tuhuma ta yi karfi sai yake cewa a'a sawwalan lakum anfusukum amra ranku dai kawai ya kawata muku abu da wukaka amma wannan magana ba haka take ba ai zayyana lakum anfusukum amra wannan al'amari da kuka faɗa kawai haka ranku ya kaga muku haka kawai ainihin ranku ya kada muku yi wannan amma zancen kura ta cinye shi ba haka bane ba amma fasaburun jami'i fasaburun jami'i ai fa amri sabarun jamil akwai fili da ake kaddara shi ai al'amari na shine hakuri mai kyau kun ga wannan gaba ce mai kyau wanda ya kamata kowa daga cikin musulmai ya san muhimmancin kaddara kaga a duk duniya a lokacin annabi yaqub alaihi salam ba shi da abin da yake so a duniya kamar yusuf alaihi salam shine abin da ya tsaye mai a zuciya kuma shine abin da ya fi kauna a rayuwarsa domin Allah ya jarraba sai zuwa raba shi da shi da ya raba shi da shi din sai ya ce to ya san wannan al'amari daga Allah ne amma ba abin da wannan jarrabawa take bukata illa haƙuri in ma na ta da hankalin nawa ba dawa zai in ma na yi kaza na yi kaza ba dawa zai har sai lokacin da ubangijin ya nufa ce dawo to haka ake so duk abin da ya same ka fastili haƙuri za ka yi shi ne manzan Allah ke ce a saburu inda sadamatul ula lokacin da abu ya zo baktatan to farkon abin da ya kamata ya zauna zuciyarka haƙuri ka nemi abu ka rasa an sace ma wani abu wani abu na ka ya salwanta ka nemi abu baka samu ba kaza kaza da kaza ka nemi aure baka samu ba ka nemi aure an kasa ka a can haka akwai matasa a cikin muyisa kaga wani abin da zai fara zuwa ma zuciyarka yi haƙuri ka nemi admission baka samu ba ka je ka kai application neman aiki an raba aiki kai baka samu ba to farko abin da ya kamata ka sa zuciya kai hakuri kaga abin da Yaqub ya fara kawowa zuciyarsa duk da cewa ya san Yusuf din ya tafi sai ya ce fa sabrun jamil ai fa amri sabrun jamil al'amari na tsakani na da ku hakuri zan yi kuma hakurin ma mai kyau as-sabrul jamil shine as-sabru bila jaza' shi ne haƙuri ba tare da ƙorafi ko raki ba bila shakawa wala jaza'i ba ƙorafi ba mita kasan irin wannan haƙurin shi ne haƙurin manyan mutane a yi abu kasan laifi kai kuma an gane laifin kai wanda kai wa laifin ya ce je gaba komai shi kuma har abada ɗin ba komai to wannan shi ne haƙuri mai daraja ta ɗaya kenan ko fiska ba za a canja ma ba domin ya riga ya ce ba kuma ya wuce an fahimta wannan shine hakuri mai daraja ta daya wanda aka fi samun sakamako a gun Allah da shi amma karkace kayi hakuri amma kuma ji kana korafi ka wallahi wani ba dan nace na hakura ba zai ba da labari a majalisa ba abu kaza ya faru amma wallahi abu wai kawai da na na nace dai na hakura dai nace na hakura to kaga hakurin bai zama sabarun jamil ba in dai sabarun jamil ne wanda wanda yafi kusa da kai ma wallahi ba za ka faɗa masa ba abin ya wuce ya tafi ya tafi kenan wannan shine sabarun jamil to annabi yaqub aka ce tun da ya faɗi wannan bai ƙara ce musu daya aka yi ɓata ba daya aka yi kuka yi sake ban ce muku kaza ba ban ce muku kaza ba ba mu yi alkawari da ku ba tun da ya ce sabarun jami'in magana ta kare kawai ya bar wa Allah al'amarinsa matakan da yake bi iya ganin kamar zai same shi ko Allah ya masa wahayi dama bai mutu ba iya da rai iya bin matakan da za su haɗu iya bi amma su kan bai ƙara musu ƙorafin wannan maganar ba har abada kaga wannan darasin da ya kamata mu koya kana zaune da yaronka a ofis ko a kasuwa ko kai malami ne ɗalibinka har in laifi ya faru ko iyalinka matarka ka ce ka yafe to kar a ji magana kar a ji maganar a bakin wani fa amri sabarun jamil sai ce wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine almusta'an abun neman taimako game da abin da kuke siffantawa idan ku ce kura ta cinye shi kaza kaza kaza ya faru to Allah dai shine abin neman taimako gare shi muna neman taimakon Allah ko muna neman kai karanmu da korafinmu zuwa ga Allah shi ne asabarul jami'in alladhi la shakka wa fihi wala jaza wallahu almusta'anu ala ma tasifun ai asta'in billahi ala sabr ina neman taimakon Allah Allah ya taimake ni akan hakuri dama Allah ce wasta'inu bis sabri was salah واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah wajen ku zama masu haƙuri shi haƙuri aiki ne sai ka nemi taimakon Allah akan shi an fahimta ka nemi taimakon Allah ya taimake ka zama mai haƙuri sannan ka nemi Allah ya taimake ka zama to mai tsaye da sallah wannan ka dinga kafa goshin ka karkana roƙon Allah wannan to shi ma anan sai yake cewa asta'in billahi ala sabr duk da na ce fa amri sabarun jamil to duk da haka ina roƙon Allah ya arzuta ni da haƙuri Allah ya samu zuciya ta haƙuri wa fi kissa ja'u bi zibin a wata kissar malaman tafsiri suke cewa shi a sun zo wa yaqub alaihi salam da wata kura suka kamo kura jeji suka zo da ita suke cewa hadha alladhi akalahu babu ai wannan ne wannan ce ta cinye ma danka suke nuna wa babansu suke nuna masa kure suke ce wannan ne ya cinye ma danka babu faqala yaqub alaihi salam yaqub alaihi salam ya ce ya dhi'ib ya kai kura anta akalta waladi wa samaratu fuadi kai ne ka cinye min dana kai ne ka cinye min kwanciyar hankalin zuciya na fandaqahu azza wajal sai Allah ya bayawa kuran nan ikon yin magana a ji faƙala sai ce tallahi dama iya daga cikin sigar rantsuwa ko wallahi ko billahi ko tallahi an fahimta to sai koren ya ce tallahi ma ra'aitu wajen ibnika qattu wallahi ban taɓa ganin fiskar ɗanka ba tun da nake ballanta na ma da cinye shi ba ni bane ba ƙala sai yaqub ya ce kaifa waqa'at bi ardi kan'an to me ka zo yi wannan kasar kuma me ya kawo ka ƙala sai ce ji'tu li silatul qaraba ai na zo akwai wasu dangi na zo na kama su ziyara ne na zo na sada zumunta abin da ya kawo ni fasadi ne haula kowane suka faroje ni kama ni daga can wata uwa duniya da ta wana kawo ƴan uwana ziyara ko sai suka faroje ni kama ni kaga anan ishara kuran yake musu kan cewa shi fa dan uwansa ya kawo ziyara ba dukan sa yake yi ba ba kokarin kashe dan uwansa ke ba a ziyara ya kawo masa domin silatul qaraba wannan zumuntar ta yi ƙwari zumunci abu ne mai ƙarfin gaske ‘yan uwa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sada zumunci to Allah zai sada da rahamarsa wanda ya yanke zumunci kuma Allah zai yanke daga rahamarsa kada ka yi yanke zumunci da ‘yan uwanka akwai wani bawan Allah manzo Allah yake bada labari hadisin iya cikin hadisan a wannan a wannan bawan Allah wannan Yahya bin Sharh Imam Nawawi yake cewa wani bawan Allah a lokacin Banu Isra'il ya fito zai kai wani dan uwansa ziyara sai Allah ya turo mala'ika yace mala'ikan nan ya je ya tambayi wannan bawan Allah da yake tafiya shi kadai a jeji ya tambaye shi ina zai je ba dan Allah bai sani ba amma da ƙarshe duk amsar da ya ba haka ce Allah ya gafarta masa kuma ya ba shi aljanna mala'ika ya zo da surar ɗan adam ya ce aina aina ta wajahan ya abdullah ina za ka je bawon Allah ina ka dosa sai ce ori don hazi da ƙarya sai nuna wani gari ya ce wancan garin zan je sai ce me za ka yi a wancan gari sai ce wallahi wani ɗan uwana zan kai wa ziyara sai ce akwai wani abun duniya da kake sa ran zai baka sai ce wallahi ba zan kai mai ziyara fi sabilillah domin sada zumunci sai ya ce to ni jakadan Allah ne zuwa gare ka Allah ya ce a faɗa ma ya gafarta ma ya baka aljanna sanadiyar sada zumunci sanadiyar kula da ƴan uwantaka an fahimta ƴan uwantaka nan da kuke gani wane wan wane wane kanin wane wane wane babban sa ne wane kawo sa ne haka Allah ya tsara ba ba dan adam bane ya tsara wannan haka Allah ya tsara da kansa kuma Allah akwai hikimomin da ya ajiya ƙarƙashin wannan saboda ka kulawa da haƙƙin ɗan uwa iya da muhimmanci yasa hatta ɗan uwanka da Allah ya san in ka mutu ba zai gaje ka ba kana da 'ya'ya sai ce cikin dukiyarka kana da rai da rayuwa da lafiya akwai haƙƙi da ya kamata ka bashi suratul isra Allah ke cewa atizal qurba haqqahu وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Allah ya ce wa atizal qurba haqqa duk wani na kusa da kai ma- wanda yake da alaka ta jini da kai da shi to har in Allah ya hore ma dukiya to Allah ya ce akwai wani haƙƙi nasa da zaka bashi an fahimta haƙƙi ne Allah ya ce atizal qurba haqqa a matsayinka na mai hali mai dama dama akwai ɗan uwanka ko ƴan uwanka san kafi so hali to Allah ya ce lokaci bayan lokaci akwai haƙƙin da ya kamata ka dinga saukewa na kyautatawa tsakaninka da su an fahimta shi ne wabin sabili sannan kuma da ‘yan tafarki wala tubazir ta bazira to sai wannan kure ya ce shi ya zo ne sada zumunci kawai waɗannan suka suka ainihin kama ni suka faroce ni fa makasa yusuf fi bi'iri salasu ayyam a lokacin yusuf alaihi salam ya yi kwana uku cikin rijiya a zaune sun jefa shi a rijiya fa makasa salasu ayyam ya zauna har tsawon kwana uku daga nan mai faru
وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
Allah ya ce wa ja'ar sayyara ja'at an ta'anisan da fi'ilin domin sayyara jam'i ne kuma sun ce aljimu'u mu'annasa duk inda jam'i yake damirin mace ake ba shi qalat al-a'rabu ko qalat al-a'rabu nan ma ce ja'at sayyara an fahimta ba dan wai sayyara mace bace ba dan al-a'rabu mace bace a'a wannan ta'un din ta'u ta'anis ne amma tafidu lil jam' li'anna al-jam'i mu'annasa kama qala al-arabiyyun an fahimta wa ja'at sayyara sai ga matafiya sune sayyara jam'u musafirin ay humul qaumul musafirun matafiya karafka masu tafiya fatauci sammu sayyara li'annahum yasiruna fil ard an ce musu sayyara domin suna tafiya a bayan kasa ne daga nan ma aka samu sunan mota ko sayyara domin tana tafiya ban kasa to an ce musu sayyara li'annahum musafiruna fil ard kana rifiqa min madyan turidu misr wa an su tawaga ne suka taho daga madayin za su je misra shine rifka kamar ta tawaga ko su jama'a suka yi kwamba suna tafiya daga madiyan sun doshi kasar misir egypt ta yanzu kenan wa qata ut-tariq ya suka kuskurewa hanya fa nazalu qariban min al-jubbi ke suka sauka kusa da rijiyar da aka jefa yusuf alaihisa hanya ta ɓace musu suna neman ya za su ya za su yi sun gaji sai suka zauna kusa da wannan rijiya wa kanatul jubbu qa'arun ba'id ita wannan rijiya da aka jefa yusuf alaihisa tana da tsayi zurfinta mai tsayi ne falamma nazalu lokacin da suka yi sauka suka yi sansani suka yi zango a gun suka sauka suka aje kayayyakin su su huta arsalu rajulan ya suka aika wani mutum min ahli madayin daga cikin mutanen kasar madayin yuqalu lahu malik bin za'if ana ce masa malik bin za'if li dalabil ma suka tura shi ne musu yarin musu ruwa domin a lokacin sun sauka kuma ba su da ruwan da za su sha fa arsalu waridahu iya zuwa sai jefa guga a fa arsalu waridahu ke suka aika warid alwarid huwa allazi yuqaddimu rifqa ila alma kun san da suna da hikimomi da yawa idan ana tafiya akwai wanda aka wakilta shine zai caje gun da za a yi zango a zauna akwai wanda zai nemo ruwa akwai wanda zai nemo hanya an bace akwai mai kaza mai kaza mai kaza to akwai warid shine wanda aka nada kamar ministan ruwa kenan ko ko kuma shine ruwa mai kasa kasa wanda wanda shi aka labtawa nauyin kawo muku ruwa ku sha da sassauka ruwa da sa masa kimakar kada ya cutar da ku da sauransu to a wannan tawagar akwai warid shine wanda aka nada shi domin ya gamsar da wannan tawagar doron da za su an fahimta in kogi ne shi zai je duba in rijiya ce shi zai je to shi wannan warid din da dama ya san aikinsa ne ana sauka farkon abin da zai fara nema ruwan da za a sha a yi sallah da sauransu iya zuwa sai ga wannan rijiya ne fa arsalu waridahu he suka aika wancan wanda aka wakilta domin neman ruwa iya zuwa fa adala dalwahu sai ya jefa gugarsa cikin rijiya iya zuwa ba wata wata sai ya jefa guga a cikin rijiya domin ya ji yaya akwai ruwa a ciki idan da ruwa kuma sai ya ebo domin ya zo ya cika aikinsa an fahimta iya jefa wannan guga cikin rijiya ko sai yusuf alaihi salam sai rike gugan sai rike igiyan gugan fata allaka yusuf bilhab sai yusuf ya rike wannan igiyar da aka jefa da gugan iya rike ta falon makaraja lokacin da shi wannan bawan allah ya jawo ya jawo guga zatansa ruwa ya ebo iya zuwa baki-bakin rijiyar kawai sai suka yi ido biyu da yusuf alaihissalam an fahimta ko sai ga yusuf alaihissalam kuma allah da ya kiyaye cikin kiyaye wasa na san da kai ne tsoraka za ka yi na jawo ruwa kuma sai mai ido hudu da mutum a ya ka sake shi kawai ya koma to da yake allah ya tsara abinsa kuma ya kawo kariya a lokacin da yake so ba tare da wata cutarwa ba iya jawowa iya zuwa bakin gaba zai sa hannu ya jawo guga da ruwa he kawai ga mutum suka ido hudu da yusuf alaihi salam sai ce haza gulam izu huwa bi gulamin ahsan sai ga wani yaro mai kyakkyawar halitta shine ahsana ma yaku bai taba ganin mutum mai kyan wannan bawan Allah an fahimta wakala alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba yusuf shatarul hasan shi annabi yusuf alaihi salam ba shi rabin kyau la haula wala quwwata illa billah duk wani abu mai kyau a duniya to rabin sa iya gun yusuf wanda kake cewa an ba ganta ba za ka iya bacci ba ko ba gaskiya bane ko ga wani mota ta burge ka ko wani kaza kaza kaza kaza sama da shekara miliyoyi to rabin wannan kyan iyakun yusuf alaihi manzan Allah ce a aba yusuf shatrul hasan duk wani abu mai kyau a duniya to Allah sai da ya raba kyan biyu ya biya yusuf rabi rabin ne duk ake ta wannan ba da kala a duniya da shi a yi gida a ce iya da kyau a yi wani estes a ce iya da kyau a yi wani yadi a ce iya da kyau a yi wata mota a ce tana da kyau a yi kaza a ce iya da kyau dukkan rabin na yusuf alaihi salam aka haɗa mutanen duniya kai shi haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yuqal wa su malaman sun ce innahu waritha zalikal jamal shi Yusuf alaihi salam ya gado wannan kyan min jaddatihi Sara daga kakarsa Sara matar annabi Ibrahim alaihi salam an fahimta an ce daga wannan kaka tasa ta kakan kakansa na wajen uba daga na ya gado wannan kin wa qad kanat u'tiyat sudusul hasl ita kuma an bata 1 over 6 na kin duniya gaba da an fahimta iya ganinsa ya bushira iya ganin ya jawo yusuf zai jawo shi daga rijiya sai ya faɗi wannan kalmar sun ce kalma ce wanda take da ma'ana guda biyu ma'ana ya albushir dina ai yaro na jawo a rijiya ko kuma sun ce a cikin ita rifka ɗin akwai wani wanda yake da suna bushira shi alwari ɗin ya san shi kamar abokinsa ne ai ka san ko a cikin zuga akwai aboki ko kun tafi ku goma ko goma sha biyu to akwai wanda tako tako zuwa ɗaya da shi ko tafiya wa'azi ne ko tafiya wata musabaka ne ko tafiya ina ne ko ba haka bane ko tsayawa aka yi ajeji zaga wani ya jawa na wani ya jawa ne to ku tuna da karatunmu na wancan satin ko a sama abotar ta kullu an ce dama al'arwahu junudun mujallada su rayuka dama wata runduna ce da suke damfara da juna ko ajeji aka tsaya sai ga wani na zagaya mana wani dan zagaya mana sai kowa da ya dan ja nasa to shikenan sai ya ce ya bushira kamar a cikin tawagar akwai wani mai suna bushira to shi ya fara kira domin tasu ta zo daya haka wasu malaman tafsirin suka ce yace ya bushira ya aboki na bushira zo haza gulam ai ga yaro na jawo shi a rijiya na jefa guga na jawo ruwa sai ga yaro ko kuma a ya bushira haula irifqa ko kuma ya ku wannan tawaga ta matafiya albishir ɗinmu maimakon ruwa ga kuma yaro na jawo wani ala iktilafi qaulul mufassirin bisa irin yadda malaman tafsir suka fassara wannan kalma ya bushira haza gulam ya albishir dina ko kuma ya bushira ai wannan yaro ne muka jawo yaro ne na jawo shi yaridu yaridu rajulun bi rafqatihim yukalahu bushira wa ruya an mujahid an abi an samu ruwaya daga mujahid bin jabar daga baban shi anna jadaranil ba'ir cewa gangamin rijiyar inda Yusuf ya zauna ya kwana uku cikin ta tabaki ala Yusuf hina akhraja min an sai rijiyar kuka ta kama yi a lokacin da aka fidda Yusuf daga cikin ta domin annabin Allah ne kuma wahayi iya sauka a cikin rijiyar tunda Allah ya ce wa auhayna ilayhi latanabbi annahum bi amrihim haza a cikin rijiyar aka masa wahayi rijiya ta samu matsayi sanadiyar annabin Allah mala'ika jibril ya shiga ciki ya kai wahayi wa annabin Allah cikin rijiya zamansa cikin rijiyar nutsuwa ce gare ta kwanciyar hankali ne da ita ta ji alkairin da bata taba jinsa ba to lokacin da yusuf zai fita daga rijiyar kuka ta kama yi hakan kuma ya tabbata ga shugaba sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake hawa kututturen dibino iya kutuba da aka canja wannan kututture aka sassaka wani katako haka an ce da ya bar wannan kututturen dabinin sai da kowa a garin madina ji kukansa me yasa manzon Allah ya daina hawa kansa iya kutuba shi bai yadda ba kuka yake yi sai da manzon Allah zo ya dafa ya ce kai hakuri za mu haɗu da kai aljanna sannan ya hakuri an gane kututtire ma yayi nishi ko yayi kewan kar a bashi haka malami infrared yake cewa saboda haka wannan duk mu'ujiza ce ta annabawa mu'ujiza ce domin su annabawa ba daidai suke ba laisat ka hay'atina zubunsu da halittarsu irin namu ne amma tsarinsu ba irin namu bane ba irin namu bane a za ga mutum ne annabi ba wata halitta bace ba mutum ba amma tsarin da Allah ya mai da girka shi da Allah ya ba irin namu bane akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hana sahabban sa wisal na azumi ma'ana a tazarcen azumi ba sahur ba buɗe baki sai mazala shekaru ƙare idan magariba ta ya samu ɗan wani abu a sha idan asuba ta ya samu wani abu a ci ya suka shigo manzan Allah yana yi suka ce manzan Allah ka hana mu amma kai kana yi sai ce ana laisar ta mithlu inna ma tuɗi imun rabbi wa isali cewa ni da kuke gani nan da ba irin tsarin ku gare ni ubangiji na iya ci da ni ya sha da ni abin da ya faɗa musu kenan sauka duk wani annabi akwai wata mu'ujiza da Allah ya masa wanda zai bambanta shi da wanda ba shi ba to daga cikin irin mu'ujizar da Allah ya wa annabi Yusuf alaihi salam rijiyar da ya baro cikin ta kuka take yi ihu take kururuwa take yi annabin Allah zai fita daga cikin ta ya batta an fahimta kamar da mujahid ya rawaito daga baban shi shikenan fa adala dal wa qala ya bushra hadha gulam fa asaruhu bida'a ko wa asaruhu bida'a wa asaruhu akfuhu sai shi wannan bawan Allah da ya jawo Yusuf sai yake koye shi domin duk wanda ya ga Yusuf to zai ji iya son sa iya so ya mallake shi shine wa asaruhu sai suke yake ɓoye shi a wata ƙauli na malaman tafsiri ko kuma wani ƙaulin aka ce su wancan ‘yan uwa nasa suna nan a gefe-gefe rijiyar suna nan da suka ga an zo an jefa guga an jawo shi bai mutu ba sai suka zo suka ce ai dama bawansu ne ya gudu ya zo ya faɗa rijiya an fahimta bawansu ne ya tsere ya zo ya gudu ya faɗa rijiya saboda haka shi kenan yanzu ku sai shi ma ku tafi da shi mun fasa wasu yi shi shine wa asaruhu bida'a suke ɓoye shi ɗan uwansu ne domin su mai da hi haja su sai da shi haka wasu malaman tafsiri suka ce wasu kuma suka ce a'a su waɗannan ɗin da suka kamo shi ɗin da suka samo shi a rijiyar wannan tawagar to ba'dhum akfuhu ala ba'dhi wa an suna ɓoyewa wa an su kar a ji gaba ɗaya kowa ya ce iya da haƙi a kansa wanda ya jawo sai ya ja mutum ɗaya biyu to kun shiru kun shiru kar kowa ya ce shine wa asaruhu bida'a suke koye shi anan annabi Yusuf alaihi salam domin ya zama haja ya zama kadara da sai shi an bayyana janna to ku duba an ba jarraba wa annabin Allah ala sai shi annabi dan annabi babansa ma kakansa annabi ne yasa nasaba manzon Allah ce ba wanda ya kai Yusuf alaihi salam shi kaga Yusuf annabin Allah Yaqub annabin Allah Ishaq annabin Allah Ibrahim annabin Allah shi babansa kakansa kakan babansa duk annabawa ne Allah ya masa wannan ludufin amma ku duba yadda jarrabawan Allah bata haye kan kowa ba yazo aka jefa shi rijiya yayi kwana uku cikin rijiya aka fito da shi kuma aka sai da shi a matsayin bawa wanda aka siyarwa dinnan zai iya zuwa ya wahalar da shi zai iya zuwa ya butar da shi domin duk Allah da ya jaddada imaninsa kuma kai da kake jin karatu yanzu kaga cewa duk abin da Allah ya ma na jaraba bai kai ladar wancan ba dukkaninmu nan ba wanda sunan kakansa mai fitowa kawaidi ba da zana aka lirgowa ga wani a kawaidi ma duk kakanninmu ba su fitowa cikin shi to amma shi babansa babansa kakansa kakan babansa duk ƙur'ani ya ba mu labarinsu wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ina bin tsarin iyaye na injisu ibrahima wa ishaqa wa yaqub ya faɗi sunayen su da suna amma duk da haka irin jarabawa da Allah ya masa to kai da cewa manzon Allah ya ce ashaddu nasa bala'an al anbiya suma al amsal fal amsal wanda Allah ta'ala ya fi jarrabawa ya fi testawa cikin mutane su ne annabawa kuma dama jarrabawa sun ce tana zuwa ne dalilin abu guda biyu ne na farko Allah ya alatin ɗinka kana aikata wani kuskure ka yara zai taɓa ku anan zai taɓa ku anan zai taɓa ku anan domin ku gane kuna yi wa Allah laifi jarraba kuma kala ta biyu Allah iya iya jarraba ta bawa domin ya daga darajarsa ba tare da ya masa laifi ba kamar yadda Allah ta'ala yake jarrabar annabawa Allah iya jarrabar annabawa don sun masa laifi ba ne domin ya ƙara daga matsayinsu a gunsa amma gama garin mutane da ba annabawa masu laifi to duk in ka ga Allah iya taɓa ka anan Allah iya jarraba ka anan to ka nutsu akwai abin da kake da Allah yake so gare na an fahimta yasa je ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma فلا يتوبون ولا هم يذكرون
الله يجي أفلا يرون شن باسا غنيسو أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين cewa duk shekara Allah iya kawo jarrabawa sau ɗaya ko sau biyu a yi wannan ta wuce a yi wannan ta wuce a yi wannan ta wuce duk da haka sun malaya tubu da ba za su tuba ba kaga ikimis akwai laifi kenan Allah iya taɓa mu domin mu gyara mu tuba yanzu irin abubuwan da suke faruwa na ta'addancin nan da haure-hauren gidajen mutane da kashe mutane a shi kansu ya isa mai karatun tawanusu maga akwai wani laifi da ake yi wa Allah a bayan ƙasa wanda baya so babban laifin da Allah kuma baya so in ka ɗauke shirka shine kisan kai to yanzu kisan kai bai zama ta wani abun ku zo ku gani ba a wannan al'umma akan ɗan abu kaɗan sai gaji an ji an kashe mutum an yanka shi an harbe shi an kaza an kaza laifin kisan kai ɗaya in Allah ya fasata sai ya hana duniya zaman lafiya a kansa wallahi sai ya hana mu nutsuwa gaba ɗaya to rai bai zama komai ba yasa a wani hadisin ma'aikin Allah ke cewa ka samu mutum haka kawai ka kashe shi kwara ka je ka rushe ka'aba ya fi masu sauƙi gun rushe ka'aba ba ta kai laifin kashe ɗan adam haka kawai abun Allah ba to gashi nan kullum sai ka ji an kashe wani an kashe su wani an haura an harbe wani an haura an yanka wani shi kadai wannan da shugabanni da malamai da hukumomi da jami'an tsaro a yi ƙoƙarin takale wannan laifin kawai a yi takalin ɗansa idan al'umma aka raba su da kisan kai to za a ga abubuwa da yawa sun sauƙi a wannan rai amma har in aka baran ɗan adam bai zama komai ba to wallahi ba yanda za a yi nutsuwa ɗari bis ɗari sayin ba zai yi ba domin na yin abin da Allah baya so Allah ya kyamace shi an fahimci wannan to daga nan Allah ta'ala ke bamu labarin cewa wa asaruhu bida'a amma wallahu alimun bima ya'malu Allah ta'ala ya san abin da suke aikata duk abin da suke a boye kaza a ce an boye shi a ce bawa ne a ce kaza kaza Allah ya ce a ni Allah ba abin da zai buya gare alim masani ne bima ya'malun fi sha'ani yusuf duk abin da suke aikatawa game da yusuf alaihi salam ko al'amarinsa to Allah ce alim ne akwai ran da zai ba su labari daga nan mai farko وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الساهرين
Allah ce wa sharau ai ba'uhu kenan annabi Yusuf gashi a kasuwa an sai da shi a matsayin bawa kuma siyarwar ma sai Allah ce bi samanin bakasi samanin bakas shine Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Mukatil bin Hayyan suka ce samanin bakasi ne samanin haram ai an sai da Yusuf alaihi salam da wani kudi wanda kudin na haramun ne tunda ai ba bawa bane daga cikin irin abin da manzo Allah ke faɗa na laifi shine cewa ka ci kudin ba ka sai da mutum bawa ka sai da shi ka ci kudinsa ko ba bawan bane iya cikin laifin da Allah baya yafewa an fahimta saboda ka an ce samanin bakas kamar da waɗannan manyan sabai suka ce a samanin bakas shine malu haram domin shi Yusuf ba bawa bane kuma an an sai da shi a matsayin bawa an karbi kudinsa wannan kudin da aka karba ba halal bane mai fassara kudin da ba halal ba haram an fahimta wannan shine fassara dan mas'udu da dan abbasu da mukatil bin hayyan shine sharahu bi samanin bakasin da rahima ma'aduda a da imam suddi da mujahid bin jabar suka ce bi samanin bakasin shine samanin bakasin ayyan mabqusul baraka wani kudi da Allah ya kwashe masa albarka shine mabkusul baraka tunda duk abin da ba haƙƙinka bane ka samu kuɗi akan wannan abin to abu ne wanda Allah ta'ala ya kwashe masa albarka ba albarka a cikinsa an fahimta wasu kuma da suka daga cikin malamai suka ce bi samanin baksin baksin shine bi ziyuf bi baksin ziyuf wani kuɗi da bashi da daraja wani kuɗi da bashi da kima ma duk wannan ana so a nuna maukan cewa matsayin annabi Yusuf alaihi salam amma gashi na an sai da shi a matsayin bawa da kudaden da ba su daraja shine bi samanin baksin ke ma qur'ani da yake alqur'ani fasir ba'dahu ba'da sai yace darahim ma'aduda darahima ma'aduda sai aka ce wa'ansu yan yan azurfofi ne zaka iya kirga su ma da hannunka ba a ce zinariya ba darahima ma'aduda wa'ansu dirhamomi ne ma'aduda wanda zaka iya kirga su imamu ikirima da imamu sha'abi suka ce an ce bisamanin baksin bisamanin khalil suka ce an sai da yusuf alaihi salam da wani firashi wanda bai ma kai a kalle shi ba farashin a arha aka sai da shi zakar al'adad ibaratun an qillatiha an ce da rahima ma'aduda wa an su yan dirhamomi zaka iya kirga su da hannunka an fahimta duk dai ana nuna kan cewa kudin da aka sai da Yusuf alaihi salam kudi ne dan kadan wa ruya anna fi zalika zaman la yazinuna ma kana qala min 40 dirham a lokacin idan dirham bai kai 40 ma ba a sashi a gun auma haka a wancan tsarin suke kirgan kudinsu in kudi bai kai dirhami 40 ba bayan shiga cikin mizanin awon kudi waqtalafu fi zalika al'adad da aka ce da rahima ma aduda to an samu sabanin malamai game da wannan adadin nawa ne dirhami nawa aka sai da yusuf kila 20 abdullahi dan abbas da abdullahi dan baso suka ce dirhami 20 aka sai da shi wa qala mujahid bin jabar 22 mujahid shi a dirhami 22 ne wakali ikirima arba'una dirham ikirima kuma yace dirhami 40 aka sai da Yusuf alayhi salam wa kanu fihi min az-zahidin to sun kasance suna shuhudu na annabi Yusuf ma'ana suna suna nuna ko in kula game da shi domin dama bukatar su din yayi nisa da su ne an fahimta bukatar su yayi nesa da su yayi nesa da baban domin wannan kaunar da ake masa ai sai an gani za a kaunace shi ko bayan yasa suke nuna cewa kamar ma ba su damu da shi ba kamar ma ba ɗan'uwansu ba ne yi ne wa kanu fihi mina zahiri sun nuna akwai zuhudu sun ƙaura cewa abin kamar ba sa sonsa in an ƙaddara ‘yan uwan nasu ne suka sai da shi in ma kuma waɗancan ne suka sai da shi waɗancan fataken to suna ƙoƙarin nesanta shi da su domin sun san a gaba kaɗan za a iya ƙwace ba za a bar musu shi ba duk mutumin da suka yi ido hudu da yusuf alaihi salam to sai ya ji wata ƙaunarsa a ransa Allah ya sami ƙaunarsa ke suke jin tsoron su je gari in sun je gari hukumomi za su iya kwacewa to tun a jejin tun a hanya sosai da shi sadan samu kuɗin sa'a jin su tafi da shi shi ne kanu fi min zahiri amma duk da haka sai malam imam al-bagawi yake cewa li'annahum lam ya'lamu manzilatahu inda Allah in ma ƴan uwan nasa ne in ma waɗannan fataken ne to ba su san matsayin Yusuf a gun Allah ba da sun san irin matsayinsu a gun Allah to da hakan da aka mai ba za su masa an fahimta shine ba su san matsayinsu a gun Allah subhanahu wataala yasa aka masa wannan aka masa wannan aka masa wannan aka masa wannan yanzu ga annabi Yusuf alaihi salam an jefa shi a rijiya an fito da shi an sai da shi an fahimta an nuna ma ko in kula game da sha'aninsa an sai da shi da dan kudin da ba shi da daraja to za mu ji sun karasa garin Misira. kuma shi ga annabi yusuf alaihi salam an siye shi a gidan sarkin misar ko shugaban kasar misira kai shi bawa sai aka sai sai zama ya kai shi wannan gun to wannan ayar da abin da zai biyo bayan ta kuma sai mako mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mai mana albarka ya sa ƙor'ani ce ce mu duniya da lahira wannan ƙor'ani da muke karantawa Allah ya sai zama haske a gare mu a duniya da lahira ka saƙoranmu a rayuwa Allah ya ba mu ikon gyarawa mahaifanmu Allah ya ci kansu masu ƙoƙarin yawa addinin Allah hidima a duk inda suke Allah ka saka musu da alkhairi wanda suke ainihin kawo mana zagon ƙasa game da addini Allah ya mana maganin su mana addu'a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai malam Usman ɗaya daga cikin jami'an wannan masallaci wata ‘yar uwarsa ta rasu iya neman musata a don Allah ya cikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya rahamta mata. Akwai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na Hamdala, wannan asibiti namu Malam Usman, shi ma ya sanar da ni mahaifansa ba shi da lafiya na asibiti, musan ya sha addu'an Allah ta Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya. Da dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani. Akwai masu rubutu neman addu'o'i kan bukatunsu daban-daban daban na alkhairi mana adon Allah ta'ala ya saka kowa alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi kuma ya biya bukatar kowa akwai daga cikin na na na na na akwai daga cikin shugabanninmu akwai Alhaji Sabo Deputy shi ma ya kama na ziyara yau ran kai dai muna fatan alkhairi Allah ta'ala ya bada ladan wannan ziyara akwai dan uwa Malam Ahmad Khalifa wanda yake jawa babban malami mu baki da azumin Ramadan Malam Musa Adam Mehula shi ma alhamma ne ya zo muna tare da shi akwai amininsa darakta na big brother bread wanda shi ma muna tare da shi alhaji hamza darakta muna tare da shi a nan wanda su ma kauna da kuma yan uwantaka a musulunci ya sa sun kama na ziyara wannan majalisi namu muna yi muku fatan alkhairi allah ta'ala ya bar zumunci kuma wannan ziyara allah ta'ala ya sanya mana da cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi akwai jama'a da yawa da wa'ansu sai an fita su ce wai sun zo amma a haraba suka zauna amma duk wanda ya san akwai wata mas'uliya a kansa shugaba ne ko wani limami ne ko wani abu ne to yana da kyau a sanar da al'umma domin zuwan irin su wani darasi ne a rayuwa darasi ne Alhaji Bakari mai turare na'am akwai kuma Alhaji Bakari mai turare a cikin dattawan.
shi ma iya cikin dattawan mu na sunna aran ma ya sanar da ni cewa shi ma ya karasu wannan ku to muna yi wa kowa dai fatan alkhairi da kuma yan yau da gobe ko ne jiya ko ne yau ko to duk suna nan ga sunan faskokin mu sun haɗu muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi da kuma jami'an wannan masallaci dattawan su da matasan su da limamai da yan kwamiti duka muna yi wa kowa fatan alkhairi akwai malam liman ya sanar da ni ya ƙara sa falastinawa cikin addu'a yan uwanmu da suke fuskantar zalunci gamba a ga gun isra'ilawa to muna roƙon Allah ta'ala ya karfafi falastin ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ƙara musu jajircewa su kuma waccan ƙasa a zalima Allah ya rusa ta Allah ya haɗa su da bala'in da ba za su iya masa ba Allah ta'ala ya haɗa su da tashi hankali a junansu su kuma waɗannan ƴan uwana mu waɗanda suka yi shahada Allah ji gansu wanda suke da raunuka kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah duk inda musulmi suke Allah ka tsare su ka kiyaye su da kuma inda ake tada fitina Allah ta'ala ya lafar da wannan fitina a wannan gu Allah ta'ala ya hada kowa da alkhairi da albarka Allah ta'ala mana roƙon ka samu mu lafiya mu kammala lafiya mana addu'a ga shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa mahaifiyar shi Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya ainihin abubuwan da ya sa a gaba na rayuwa Allah ya cimma masa da namu duka zuriyarsa da tamu Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya sa albarka ya sa albarka ya samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار akwai